بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني واجر الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم واغلق او اظلم واعوذ بك من ان اغتال من جهلي انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يمكنها فهجرته الى ما هاجر اليه أولوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah da ya kawo mu wannan majalisi na darasin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na littafin arba'in hadis mun yi darasi biyu insha Allah a wannan darasi na uku za mu cike wannan darasi mai albarka a wannan littafin mai albarka za mu fatama insha Allah الحديث الهادي والثلاثون حديث نتلاتين دقيا الرجل عن أبي الأباس إذا أبو الأباس الكل كنا أن يكون شين السهل بن سعد السائدي رضي الله عنه يرحم الله تعالى يتفتح عليه قال يا شيخ جاء رجل wani mutum ya zo ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fakala ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam dullani ala amalin idza amintuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas ya rasulallah ka nuna min bisa wani aikin da idan na aikata أحبني الله ألا زيتوني وأحبني الناس ممكن ما لا سوى شيء ويوكل جي يكسو لا يسمى جي تقوئنا يكي أيكي نسيتو والدزن سامو فنجي أو لن ألا سامو فنجي أو جمتاني فقال لمن ذو الله يكمت أقوي إذا في الدنيا فوجي abin da yake cikin duniyar nan ka koma ga Allah gaba daya idan kai haka yin kukan lawo Allah zai so ka shi dama zuciya din ba ta haɗa biyu yawa ta haɗa ainihin a son Allah da son duniya ba zai haɗu ba idan ka guji duniyan nan ka cire ta zuciyar ka san wasu idan aka ce zudu sun ɗauka wai kar ka mallaki komai ka zauna cikin ƙazanta ka zauna cikin talauci ba shi da zudu ba ta yiwu ka samu wanda ya fi kowa kuɗin kuma ya fi kowa zudu kawai kar dukiyar ta shiga zuciya. Ya zama duk dukiyar ta ƙare a hannu da akawun da waye waye da abin da ya tashi a jiya gama dukiyar ba ta tunanin da shikiyar. Ka guji duniya ba na ka guji abin da yake duniyar nan in kai haka wani dukan lagu Allah zai soka don Allah baya son kishiya. sannan in farin jinin jama'a kake so wa zahat fi ma inda nasi ka guji abin da yake wajen mutane yin muka nasu mutane ba za su ka yanzu idan ka ga mai kuɗi yana mu'amala da talaka zai je gidan shi zai ka za a ɗauke shi a mota suna yawon me bai sa ido a dukiyarsa ba ba ruwan shi baya tambaye shi baya komai wani ma da za ka canje je ka tambaye shi sai ce wallahi alaji na dauke ba abin da yake mu shi kuma rajin wannan cewan ba ka sa ido ba shi ya sa yake son ka amma daga ran da ka fara neman abin hannun shi to daga ran zai kuje ka manzo Allah ya ce ka guji abin hannun mutane ba ga mutane suna son ka sai ka ji wasu kudi suna wani kan ba wani shi wallahi ba zai ce ke ka komai ba kuma ba za su ba shi komai ba kwarai amma wai saboda baya tambayan komai bai samu ido ba shi kenan shi abokin tafiya ne za ta bi da shi to wannan abin da ma haka ainihin haka ainihin tsarin rayuwar ta tafi in ka guji abin hannun mutane mutane za su soka amma daga nan da ka koma kwaɗayin abin hannun mutane to a nan kuma za ka je yau kanka bakin jini a rika cewa wannan malamin kwaɗayi duk abin da ya gani sai an ba shi kaza shi ke nan sai kaza sai shi ya yi Allah ya kare hadisi na zalo na hadisi ne kyakkyawa rawahu ibn majah shi rawaito na hadisi wa gairu rawi shi ni a sani da hasana da dangane dangane can الحديث الثاني والثلاثون حديث ثلاثين لبيو عن أبي سعيد عن وجه سيدنا أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه يدعى الله يتفتح قريشي يشي أن رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare ya ce la barara wa la dirara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu cutarwa kar ka cuci wani wala dirara kar ka saka da cuta yawa la barara wala dirara yana da fasarori da yawa yana da cikin fasarorin kai kar ka cuci wani sannan in wani ya cuce ka kar ka saka mar da cuta wa a tabi'i sai ajal hasanata tamuwa wani ba suka ce eh haka ne amma karka sata karka saka da cutan da ya fi cutan da aka ba mana in ma za ka rama to ka rama daidai wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi kar ku kara to haka ne dai malamai sun yi hadisin fasarori yawa hadisu na sanin hadisi ne ke cewa rawawa ibn majah wa dara kudin yau ma da wani su musnadin abin da kan cewa warwa mali mai ma mali ma ko don na cikin jiwon biyu wata cikin wata an abin yaya an abi an nabi sallallahu alaihi wasallam amma mursalin a matsayin mursal saboda fa kada a ba sa ilimi ya tsare da abu sai ya ma hadisi idan wanda ya rawaito hadisin a sanadin hadisin da ya zo kan tabi'i daga tabi'in sai ya wura zuwa ga mahaifi bai mutu sahabi ba sai mu ce to wannan hadisin mursal ne saboda akwai hadisin munkari akwai hadisin mursal akwai gashi nan je in ka karanta musalol hadisi za su samu wannan abubuwa wannan hukun rukun wannan hadisi yana da hanyoyi wanda bi kauli babu hababan sashin ta yake ainihin karfafa sashi الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يشي منذ الله صلى الله عليه وسلم قال يشي لو يوقع الناس بدعواهم yanzu Allah sarki ce yace da za a ba wa mutane abu dan sun yi da'awa kawai mutum zai zo ya ce motar wani nan da wani ya ce kwato a bashi wani yana bin shi kuɗi a ce a kwata a bashi da ba hujja kawai kowa zai zo ya yi da'awa a bashi abin da ya yi da'awa annabi ya ce to da kunan da arijalu da za ka ga wasu mutane sun zo sun yi da'awan amma da kaumin dukiyar wasu mutane sun ce nasu ne wani ma abu wasu ma za su zo su nemi jinin wani ce nasu ne ya kashe mun dan uwan da za ka kama a kashe wani haka kawai zai zo ma sharri dan a kama ka wuna kan ta mahaifi ya ce lakin albayi na tuwalar mutane wanda ya nuna alamun asar ya ce sai dai yadda lamarin zai kasance shine albayi na tuwalar mutane duk mutumin da ya kawo kara sai ya kawo shi idan ya kawo kara bai da shaida wal yaminu alaman ankar wanda ya inkarin karan da ake yi sai ya rantse kaga wannan hadisi kusan shari'o'i na musulunci na duniya gaba ɗaya akan wannan hadisi aka ɗora sai alƙali ya kara ya kawo kara ka saurare shi ka tambayi wanda ake kara idan ya yi musu ka juya wajen mai kara ka ce kawo shaida in bai da shaida ka juya wajen wanda ake kara ya rantse idan kuma zai kalmi rantsuwan shi sai ya ce shi wanda yake garin shi rantse in ya rantse an gama ce biya shi ne albayyanar tsarar mudai wal yaminu alaman amka rawahu a hadisu na kan hadisi ne ke cewa rawahu albayaki ma albayaki mu ga yau da wani shirin su wani wannan hadisin haka za haka nan mu ba da wani sai ya yi ne sashi hadisin ma yana cikin bukari da musulmi الحديث الرابع والثلاثون hadisi na talatin da hudu an abi sai yi ne kudiri har wai dole sai yi da abu sai yi ne kudiri da jin lawanu kale ya ce da miji rasulallah ya ji wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa man ra'anan kun munkaran kin mutumin da ya ga wani mummunan abu a banki da cikin ku bari yu gayyiru biyadihi ya je ya canza abin ya hana yin wannan mummunan ya mera shi kyakkyawa da hannun shi wannan idan zai iya kamar shi hukuma ne ko wanda suke yin mummunan abu a ƙarƙashin shi suke kai ne alaran ma a tsangaya yara suke ainihin abin da ba kyau to ka hana su da karfinka tunda Allah ya baka iko ko kai ne sarkin gari aka fara ainihin fasadi a garinka to ka hana kar ka bari a yi haka nan duk wanda yake da ikon ya hana da hannun shi to manzo Allah yake ya hana da hannun shi
na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa ba shi da karfin da zai hana da hannun shi to fa bilisani ya hana da harshen shi idan malami ne ya kama wa'azi ya kama nuna wa mutane illan wannan abin da suke yi ya ta wa'azi ya ta wa'azi har a ji tsoron Allah a hannu daga wannan abin fa in lam yastati manzo Allah ya ce to idan ba zai iya hanawa da bakin ku ba yana tsoro za a je a naka sashi ko kuma a bai ma iya ainihin hanawa ba shi ba malami ba ne to ba bi kalbi dole ne ya ana da zuciya shi da ne ka san wannan abin sabon Allah ne dole ne a ranka ka ji cewa ba ka san abin kuma da Allah zai baka iko da ka hana shi kenan ka wuce وذلك أبو أبو الإيمان يجي وانا شيء مبي لوني إيماني أشي كلا غني أنا طبعا الله ما بايد وذاك يجيلك أنا دمشيا يجي وانا شيء مبي لوني إيماني na'am wala رواه مسلم إمام مسلم شيء ويقول الحديث الخامس والثلاثون حديث نتلاتين دبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أروي طريق سيدنا أبو هريرة أن الله تعالى يتبنى قريش قال يشي قال رسول الله يشي منظور الله صلى الله عليه وسلم يشي لا تهاسدوا كركوا وجونا واسدا كوجن قوى مسلمين ولا تباغ ولا تناجشوا kar ku yi junan ku kore a ce dan uwanka zai je sai abu ka je ka tsara kuɗi wajen saboda amma kawar da tsada kar ka yi haka wala ta ba ka kar ku yi kiyayya a tsakanin ku musulmi dan uwan musulmi ya kowa ya kasa dan uwan shi wala ta dabaru kar ku juya wa junan ku baya ya zama kullum kuna abubuwan ku tare kowa yana son kowa wala ya bi ba duku ala bai babi kar wani ku ya je ya yi ciniki a kan cinikin wani wani dan uwanka ya je na cinikin wani abu an kusa sallama mar kai ka je ka ƙara kuɗi dan a watsar da shi a siyar ma annabi ya ce ba kyau kar kai haka wa kunu ibadallahi ikhwana manzo Allah ya ce ku kasance ya ku bayan Allah dukkan ku kudin dukkan ku ɗan uwa al-muslim aqul muslim shi musulmi dan uwan musulmi لا يزاله musulmi baya zaluntar dan uwan shi musulmi wala ya kazilu musulmi baya tabar da dan uwan shi musulmi yana ganin za a cuci dan uwan shi musulmi ya bari musulmi ba zai haka ba wala ya kazilu musulmi baya yi wa dan uwan shi musulmi kariya wala ya kiru musulmi baya wulakanta dan uwan shi musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a taqwa ha yace kun ga tsoron Allah yana nan wani shiru ila sadri salasa barati manzo Allah ya nuna kirjin shi har so uku yana cewa tsoron Allah yana nan ma'anar tsoron Allah yana cikin zuciya ya zama imri'in min sharri manzo Allah ko yace ya ishi mutum daga sharri ina min tashin kiyama ko bai wani laifi ba kawai a kama shi da cewa an yi hasira akahu al-muslima a ce kawai ya wulaƙanta dan shi idan uwan shi musulmi wannan kadai shi ne laifin shi annabi ya ce wannan laifin kadai ya ce kullum musulmi dukkan musulmi alal musulmi a bisa dan uwan shi musulmi haramun dan muhu yanzu wanda jini dan uwan shi musulmi haramun ne wa maluhu ya ci dukiyar dan uwan shi musulmi haramun ne wa irduhu ya ci mutuncin dan uwan shi musulmi haramun ne saboda haka musulmi dole mu kiyaye hakki da ainihin mutunci da yan uwan musulmi gaba daya Allah ka taimake mu da kiyaye ruwan musulmi الحديث الثالث والثلاثون حديث ثلاثين شدة عن أبي هريرة رويته أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي من نفس عن مؤمن قربة duk mutumin da ya yayi wani bakin ciki daga wani mumini da bakin ciki ya same shi min kura bin duniya daga bakin cikin duniya a ce yau ba waye gari yana jin yunwa ka ba shi abinci shi ko yana cikin ainihin wani matsala ka yaye mar matsala ko bai yake ba ne ba ka ba shi abinci ba ne ka dai yaye mar abin da yake damun shi na duniya manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam yake da fasallahu an qurbata min kuran yawmin qiyama shi kuma wannan Allah zai saka mar da cewa zai yayi bar wani bakin ciki daga bakin cikin ranar tashin kiyama kaga ranar tashin kiyama rana ne wanda bakin cikin ranar sai mutum ya je ya gani sai ya yi kuma Allah Allah ya kiyaye duk wani abun bakin ciki a wannan rana ومن يسر عن مؤسر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya sauwake wa wani matarauci mutum ne ya shiga matsala sai ka sauwake mar wannan matsala sauwake wannan in ma ta hanyar yana cikin matsala ne ka ɗauki abin da yake bukata ka bashi ko ana bin shi bashi ne ka biya mar ko kai ne mai bin shi ka yafe mar ko ma ka saurara mar ka ce kawai ya je duk lokacin da Allah ya more mar ya samu zai biya ka to duk mutumin da ya wa dan uwan shi musulmi haka yassara Allahu alaihi bi dunya wal akhirah wannan mutumin Allah zai so ya duniya da lahira wa wannan sajjara musliman duk mutumin da ya rufa asirin dan uwan shi musulmi sajjara wallahu bi dunya wal akhirah shi ma Allah zai rufa bar asirin duniya da lahira shi ne wallahu fi auni al-abdi manzo Allah yake Allah yana cikin taimakon bawan shi ma kana al-abdu fi auni akihi matukar bawan yana cikin taimakon dan uwan shi matukar in dai kana taimakon jama'a to kai ma Allah zai taimake ka kaga aka ji in ka watsar da mutane kai ma Allah zai rabu da kai wa man zalaka dariqan manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga wata hanya ya da musulmi iman yana neman ilimi a wannan hanyar fa hada Allah da hu bi dariqan ila janna Allah zai sauke mar hanyar zuwa aljanna da wannan hanyar neman ilimi duk lokacin da aka ce ka tashi ka bude wa kanka hanyar neman ilimi ka je za ka nemi ilimi to kamar ka kama hanyar aljanna ne Allah ya shiga ya ce wa mai jama'a kaumun wasu mutane ba su taba haduwa fi baitin min buyutillah a cikin wani daki daga dakunan Allah kamar masallaci ya turo da kitabar da suka zauna suna karanta littafin Allah wai da dara suno bai dawo suna darasin shi a tsakanin su wannan ya kama wannan ya kama illa nazalat alaihim sakinatu manzo Allah yake sai mutuwa ya sauko musu wa gashe kuma ramatu ramar Allah za ta zo ta lullube su wa kalumar mala'ikatu mala'iku za su zo kewaye su wanda karamu za ku man indahu Allah zai ambace su cikin wanda suke kusa da ubangiji kusanci na ainihin daraja kamar ainihin mala'iku mukarrabi na kamar ainihin rayukan salihan bayan Allah da rayukan annabawa da manzanni da sauransu wa man bada bi amaluhu duk mutumin da aikin shi ya jinkirta shi bai yi kokari ya yi aiki mai kyau ba to ga nan musulmi bi na sabuhu dan ganin shi ba zai gaggauta shi ya fitar da shi ba in kana so ka yi ba wai ka ce ana yi a gidan mu in samu ba yana cewa laidar bata man ya kulu gana abi innal bata man ya kulu ha ana za ya ce mutum cikakke ba shi ne mutum da ya ce ai mu gidan mu ai mu gidan malamai ne ko gidan shi kuma kwanan zarga yau bai iya ba ya ce wannan ba shi ne mutum ba kawai mutum wanda zai ce ha ana ta ina hadda shi qur'ani ni gwani ne ni kaza to wannan shi ne cikakke amma ba wanda zai ce a gidan mu an yi kaza gidan mu an yi kaza ya ce wannan zai tabbata shine manzo Allah ya ce man batta bihi amaluhu duk mutumin da aikin shi jinkirtar da shi bai yi aikin ba to lam yusribi nasabuhu dangin shi ba za su tsira da shi ba ko kuma ba za su riskar da shi ba sai dai shi duk mutumin da yake da nasaba kyakkyawa yake gida na ainihin daraja idan ya aikata irin aikin gida to ko da bai kai aikin su ba Allah zai riskar da shi ga ainihin danginsa yawwa kuma yadda ya zo a ayar Qur'ani alhaqana bi zurriyatihim Allah ya ji wanda suka yi aiki mai kyau za mu riskar musu da zuriyarsu gaba daya الحديث السابع والثلاثون حديث مثلا عند بكري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كتاب من رسول الله يرويه لك ومجيء تبارك وتعالى قال الله مدوكتين سنتي يجي إن الله كتب حسناتي الله يا عيني وجبت كياواوا كو الله يا قدر كياواوا والسيئات يمونا لا غبادي الله يا قدر su ya sa malaiku su rubuta su a lawul mahmud ثم بين ذلك sannan sai bayyana wannan din saboda haka fafana Muhammad ya sanate duk mutumin da ya yi yanzu ya aikata kyakkyawan aiki ba dan ya amalaha ko bai aikata ba ya niyan ka taba Allah inda wasa da kamilata Allah zai rubuta mushi ladan kyakkyawan aiki cikakke wannan niyyar da ya gobe samu ya aikata wai na mabiya idan mutum ya yi yanzu ya kyakkyawan aiki sai kuma ba amina Allah ya taimake shi ya aikata to ka taba Allah inda hu ashra hasanatin Allah zai rubuta mishi goma na wannan kyakkyawan aikin da yi kai daya to Allah zai ma goma ila sabin ya ce har zuwa in darajar shi ya kai Allah ya linka mar zuwa ɗari bakwai kuma yadda yake masalin da zina da tukuna warin fi sabili lahi ta masali habbatin an fatar saba salamin fi kulli sungulatin ya tu habba to haka nan za a linka mar ɗari bakwai ila azabin kasira ta ce kai an zuwa ne linke linke mai yawa Allah ya ce manzon lazi yuqridu la qardan hasana wa yubaihu aba'aban kasira saboda haka hasana guda ɗaya in matsayin ke kai sai Allah ya baka lada ba iyaka linki yawa wai na amma bi sai akin idan mutum ya yi yanzu ya aikata mummuna fa lam ya'malha sai Allah ya taimake shi ya aikata ba ka taba Allah inda huwa zanatan kamilatan to wannan rashin aikatawan Allah zai rubuta mana aikin lalace kacce wa ina mabiya idan yin zai aikata aikin zunubi ba amila sai shaitan ya ainihin kalmin shi aikata to ka taba Allah sai ya asar wahi ya aikatan to Allah zai rubuta mana mummuna guda ɗaya shi yasa ma ake cewa duk musulmin da har aka auna aka ga aikin alkhairin shi aikin shirin shi ya fi yawa wannan ai ya fi karfin raba je ma gaba daya wannan kai ɗaya za ba ka goma wani lokaci ɗari bakwai wani lokaci ba iyaka wannan kuma kai ɗayan ɗayan za ba ka amma a hakan har a ce mummuna da ya yake kyawa ka ga rabon ya fi sallan kan رواه البخاري شيخ ابن حديث ومسلم بن سياي ما شيء عند الكتاب في هذه الظروف دولنا أربعا كما يتكلم. نعم. فضل ياسي. نعم. قال من ذي موازي شيخ هذا وانا وفقنا الله الله يسامح يا شيخ وياك الكيد ودايا إلى أدام الرب الله فدوب إليه كلمة توسع وأن الله ملوك سيسيكي. وتأمل يشك كل هذه الألفاظ وإن اللفظة وقوله عنده يشك كتب الله عنده الله زي وتولى أي أبين أوليش أقول عنده ذي إشارة إشارة إلى الإذن أبي أبوه الله هنا كل واحد ونك يتوعد وقوله كاملة الله يشك زي وتامر حسنا كتكيا أقول نشما تأكيد كتبواني لا وتامر أين تنا كتكيا wani shigar da ke jina biya kuma saboda da saboda tsananin kulawa da ainihin alkhairin shi ne Allah ya kama ba shi da cewa kamilatu ko gara bin sai ya ce a cikin mummuna kuma Allah shi ya murya wanda ya yi yanzu aikata su ba tare ga hasan ne bari dan ma Allah ya ce ka ji ba Allah wa min da ruwa sanatin kamilatu Allah zai rubuta mana hasan kyakkyawa ainihin cikakkiya ba a kada bi kamilatu ita ma Allah ya karfafa shi da cewa zai ba shi cikakkiyar hasan wani kabila idan ku ya aikata ka taba Allah sai a ce wa ta ya ce Allah zai rubuta mar sai a guda daya ka ga ya ce wa ta fa akada ta kalilaha ya ce sai adan Allah ya kara karfafa karancin ta bi wa ta da cewa sai a guda daya kai za a rubuta mar kuma wannan yu a jina bi kamil yake bai karfafa sai ya ne ya ce za a rubuta mar sai a cikakkiya ba ko ya ce sai a guda daya ta فلله الحمد وديا تبت ga Allah wa inna ka baiwa tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata gare shi la nusi sana'an ba za mu iya kiyaye ko alai ga wani ba billahi tawfiq الحديث الثاني والثلاثون حديث عند الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يشي قال رسول الله قلت أنا صلى الله عليه وسلم يشي إن الله تعالى قال الله ملوك الجزائي يشي من آداني وليا ثم من إيجا بعد وليا وقد آذنته بالحرب الله يشي دوني أزل بالشيطان إياكي لو قلت الجنك نمكو يشي الله إياكي لشي كارثة بل يشي كمان كتنكو بل يكوش كمان دنيا بل يكوش ya ji sama da ƙasa ya ji kowa ya ji komai to yau Allah ya ce zai yaƙi da kai ka taɓa wani ta. Kasan kuwa shi Allah irin yaƙin ya sha bamban da yakin kowa shi rundunar Allah din ba wanda ya san rundunar Allah ko la ya mun ne junudu rabbika illa huwa yawa shi Allah kai kanka ba za ka iya zama rundunar shi ya yake ka da kai kanka bai fa kai kanka ya yake da kanka da kanka ko ya yake ka da ƴaƴanka ko ya yake ka da gidanka ko da komai rundunar Allah ne Allah yake saboda haka yaki da Allah ba abun wasa bane in kana so ka samu zaman lafiya da ubangiji to kar ka taɓa wuriyansa wannan hadisi ne ingantacce yace duk wanda ya gaba da waliyina to ina sanar da shi za mu gwamnati yaki da shi yace to kamar ka tambaya ya ake yi a zama waliyin Allah ɗin sai manzo Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratu alayhi na'am bawana bai taba kusanta na da wani abu bi shay'in da wani abu ahabba ilayya wanda ya mutu ruwa zuwa gare ni ba min maftaratu alayhi kamar ya aikata abin da na faranta mar kaga daga nan in kana so ka zama wali matakin farko shine ka kula da farillai amma yau mutum ya daina sallah ya yi wusuli baya azumi baya kaza amma shine da tarbi yana zikiri yana kaza ta ina bayan ra'asul matsayin kabarta shi zari mutum bai da ainihin jari zai yi samu ba zai samu ba saboda haka Allah ya ce ba abin da na so kaman bawa na ya aikata abin da na farar jamar ai kuna ji da hadisai a kowanne zai zo ma ya faɗi farilan ya rasulullahi ne kaza ne kaza ban ƙara ko zai shiga aljanna ne mace za su shiga da ko zai zo da haka ya rasulullahi ban yi sallah ban yi azumi ba kawai ina zikiri na zan shiga aljanna zai ce za su shiga ba zai yi ba saboda ka bar uwar dukiya uwar dukiya shi ne farilan. Sai ka yi farilan sannan za ka kama hanya da na bimbini kuma ka zamo wani. Ya ce, wala ya zaro abdi ba wana ba zai kushe ba ya taƙarrabu ilai yana kusanta na tun na wafi da na bimbini. Bayan ya yi farilan to zai ce na bimbini abubuwan da ba na wafi ba zikiri ne salatu alam ne salloli ne haka zai ke ni hatta uhibba wa sai na so shi. daga nan Allah yana nuna mana hanyar da za ka zama waliyin Allah Allah ya soka yadda in an taba ka ya zama Allah ga ta bai za a bakuhu na Allah ya ce idan yana ta nafiloli yana ta yi yana ta yi har ya kai matsayin da na so shi ya ce kuntu san abun da zai ya fi ma'ubi Allah ya ce zan zama ni ne jin shi da yake bi da shi ka zama da shi shari ba wa basara wani da zai ya fi rubihi kuma ni ne ganin shi da yake gani da shi ka zama da shi shari ba waye da wallafi ya fi shi biya kuma ni ne ainihin hannun shi da yake kamu da ita wani da wallafi ya fi biya ni zan zama tsakon shi da yake tafiya da ita ma'ana Allah ya ce ni zan kiyaye mar waɗannan abubuwan gaba ɗaya zan zama ina tare da su ina kiyaye su sannan bari ka ji wani babban wala in sa'alani Allah ya ce wallahi irin wannan bawan da duk abin da ya roke da ai to zan ba shi saboda haka ta bashi ka gani haka kawai sai ka gana ai wani gobe da misali ana ta bashi hukuma yake to ba wanda yake mutu kawai ya kai matsayi ne a wajen Allah na ba zai fadu ba eh ya kai matsayi ne a wajen Allah na an ta bashi Allah aka ta bashi wala in yasta kuma wala in yasta azani Allah ya ce wallahi in ya roƙi tsari na duk abin da baya so da ubi zan nahu zan ba shi kariya zan tsare shi. Alhamdulillah. Rawar Bukhari, Imam Bukhari shi ya rawaito wannan hadisi. Alhadisu kaga wannan shi ne in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Ka san irin wanda za ka taba bayan Allah ko idan ka taba Allah ka taba taba Allah ko ba mu wasa ba. الحديث الثالث والثلاثون حديث الثلاثين ترى عن ابن عباس أبو بكر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخدع والنسيان وما استكره عليه فجسيبا نعم رسول الله يشي الله يا يا سيدني تجاوز لي ya yafe ganni ya yafe wa al'ummati ya yafe wa al'ummata alkada kuskure wannan kiyana da mantuwa da kuskure wa rai da duk abin da aka tilasta su a kai duk wannan abin mantuwa kai ko da kuskure ne ko tilasta ka aka yi annabi ya ce dan al'ummarsa Allah ya yafe alhamdulillah kaga mun ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu yi baki sallallahu alaihi wasallam hadithu na zan wani hadisi ne ke cewa rawa ibn majah shi ne don hadisin wal bayati da ma wal bayati ba gairu ma da wani mutum a ibn umar har wai don hadisi na arba'in daga sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kana yace akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a dimanki yake wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ta faɗa ta to kada ce yake mun kun din duniya ga kasance a duniyar nan ka annaka garibun kaman kai ba ko ne ka zo ne in ka gama abin da za ka yi za ka tattara ka tafi aw abin sabili kai ko ma wuce haka ka zamo mai ƙetare ta banki ne kawai ka zo ne ko motoci sun yawa ko abubuwa sun yawa kana jiran a gama wucewa kai ma ka wuce to a duniyar nan wanzu Allah yake ka zama haka to Abdullahi bin Umar kuwa kun san yana daga ainihin manyan bayan Allah wanda suke nisanta umarnin manzo Allah suke koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi Abdullahi bin Umar a kullum shi aikinsa irin aikin maiki an ce wata rana an taɓa samun shi kawai ya ɗauki doki yana ta kewaye wata kushiya sai ya yi gumi aka ce abu za a fiye ce Allah na ɗauke annabi na haka ne shi bai san me ma'anan abun ba kawai shi inda ya ga annabi yana abu kawai take da aikata to shi ne da manzo Allah ya gaya masa haka wa gane ibn Umar ibn Umar radiyallahu anhu ma sai ya kasance kuma yana cewa za a amsaita idan kamar yake yamma dama wala tan da zai ta ba kar ka saurari waye gari duk abin da ka sani za ka yi na alkhairi karkace mu bari sai gobe kawai ka aikata shi yanzu dan baka san gobe ko za ta ma ko za ta ma ba wai za a bata idan ka waye gari ba za ta ta dai ba za a karka saurari malaice duk abin da za ka yi na alkhairi ka gudanar da shi wa kun min sihatika li maradika kuma ka yi gudiri min sihatika daga lafiyarka li maradika domin cutanka duk abin da za a yi lokacin da kake lafiya ka dage ka yi aikin alkhairi kai dai kai dai har lokacin da rashin lafiya zai zo inda Allah ya lamunce in dai rashin lafiya ne ya na bawa aiki alkhairi to Allah zai ce a jarumtawar kamar yana inda aida yana da lafiya zai ko lokacin da yake lafiya yana yi annabi yace ko kuwa Abdullahi Umar yake cewa ka riƙi gudunin lafiyarka da mara jika domin rashin lafiyarka wata ran za ka iya samun kanka a halin da kana son ka yi aiki alkhairi ma zai gaɗe ka. Wame na ya cika limautika, haka nan ka riƙi guduni daga rayuwanka, limautika domin mutuwanka, don yanzu haka da Allah zai yaye mai hijabi. daga waɗanda suka rasu in ka ga irin ainihin takaicin da suke yi na lokacin su da suka bari ya wuce sai ka yi mamaki dan yanzu wani da za a tashe shi a ce za a baka cansin na bila raka biyu a maimako abin da ka mallaka da duk duniya zai ce ya yi to amma kuma gashi nan mun bari lokaci yana ta tafiya saboda haka yace ka ribaci rayuwanka domin mutuwarka saboda in ka mutu sai ka yi nadama a duk second din da ya wuce baka yi aiki a kai الحديث الهادي والأربعون حديث نار عند لا عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال يشي قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يشي لا يؤمن أحدكم سيمكن إيمان شبايا شكا حتى يكون هواه har sai abin da ya kalle so ya kasance ya ba'a limaji bihi yana bin abin da na zo da shi in kana so imanin ka ya cika duk abin da annabi ya umarni abin da annabi ya zo da shi daga Allah ya umarni to kai kokari zuciyarka ta so wannan abin duk abin da annabi ya hana kai kokari zuciyarka ta ki wannan abin wannan shine cikan imani hadisin sai wani hadisi ne gazace da wani na warwai kwashi min kitabul hujja daga ainihin kitabul hujja bi sanadin sahihi daga ainihin dangane kyakkyawa هذا غير المسلمين الحديث الثاني والأربعون حديث نار بين بيو عن أنس رضي الله عنه حديث نكر شكنا لتاب النم لقد سيدنا أنس رضي الله عنه قال يا شيخ سمعت رسول الله ناجم أيكم الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا شيوا قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce, Ya bi Adama ya kai ɗan Adam, innaka ma da auku ma da auku muni, ya ku ɗan Adam, da a ce za ku roƙe ni ko innaka ma da auta ni, cewa kai da za ka roƙe ni wanda jauta ni matukar in dai ka roƙe ni kuma ka yi ƙaunar rahama ta da farko daga Allah ya ce zan gafarta maka alama ta na minka a bisa duk abin da ya kasance daga gare ka na zunubi kan zan gafarta ma ba za ku bali ba zan kula da yawan zunubin ba a ji girman abu Allah ya fi shi girma. Ya bin Adama ya kai ɗan Adam lau balagar dunubuka ila na sama'i yake da zunubinka zai kai girgijen sama da ake zunubinka zai taɓa sama tun wasu da ni sannan ka nemi gafara ta Allah ya ce gaba su da zai gafarta maka saboda haka kai yawan zunubi da girman zunubi ya rute ka duk girman shi Allah ya fi shi girma Allah babu wani abu mai girma a wajen shi shi ne mai girma. Yamuna Adama ya kai ɗan Adam in nan da cewa kai lau a ni da za ka zo mun bikurabin ardi da kusan cikin ƙasa ka ɗaya na zarbai ka cika duniyar nan da zunubi sun malaki da ni sannan ka gamu da ni la tushriku bi shay'an baka tare ta komai da ni ba kana da tauhidi la ataytuka Allah ya ce wallahi zan zo maka bikurabiha da kusan cikin ƙasar nan magfiratan da gafara رواه الترمذي إمام الترمذي ويقول حديث وقال هذا حديث حسن سيد حديث كيكاوى إن كنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Allah ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ka bamu gadon shi abinda muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka bamu albarkan darasin ilimin hadisi kuma sai a mai da hankali shi ilimin hadisi manzo Allah ya yi damu ya ce nazzara Allah qur'an sami'a maqalati ko wa'aha fa addaha kama sami'aha Allah ya ni'imtar da mutumin da ya ji magana ta ya tsaya ya kiyaye daidai kuma shi ma ya ɗauka ya je ba wani. Saboda haka kake gani duk duniya ba wanda ya kai malaman hadisi haske saboda wannan addu'an da manzon Allah ya yi musu. In kana so ka yi haske a duniya, ka yanki a duniya, duk wani abu ya zama mai sauƙi to ka bi wannan hanyar. Ka karanta hadisi manzo Allah idan ka gane kai ma ka je ka karanta. to kaga za ka samu cikakken wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina da gado muku ya dawo ba ta